بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه وتبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار عباد الله أيها المؤمنون النجباء أيها المسلمون الأصفياء إن حديثنا اليوم يتمحور حول بيان الربا وأضرارها ومخاطرها والعقوبات الدنيوية والأخروية المترتبة عليها إنه قد تفشى في هذا العصر التعاملات الربوية في البيوع وفي المعاملات البنكية حتى غدا وأصبح الناس الذين يتعاملون بالأموال قل من تجد من لا يغمس نفسه في هذه القذارة وهذه الربا المحرمة الشنيعة عباد الله لقد حرم الشارع أكل أموال الناس بالباطل والربا من أخطر صور أكل أموال الناس بالباطل وهو حسب ما ذكره العلماء زيادة مال مخصوص على وجه محرم وهي ثلاثة أنواع ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض هذا وقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على تحريمه وبيان العقوبات المترتبة عليه من هذه النصوص ما يلي أولا إن آكل الربا يقوم من قبره بتخبط جنون ومس جن ومع ذلك فمستقره النار والربا محرم بنص صريح من القرآن الكريم يقول عز من قائل في محكم تنزيله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثانيا إن الربا وما طرأ عليه من الأموال ممحوق البركة والخير ويؤول بصاحبه إلى الإثم والكفران يقول الباري جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة رواه ابن ماجه ثالثا الابتعاد عن الربا هو مقتضى الإيمان فالإيمان يوجب عليك الابتعاد عن الربا فالابتعاد عن الربا هو مقتضى الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والتمادي في أكله أي أكل الربا مشاقات ومحاداة لله جل وعلا وإعلان حرب مهلكة لآكله ومو- ومزاوليه يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون رابعا كل من يتعامل بالربا بوجه من أوجه الكسب ملعون ملعون على لسان نبي الله ج- صلى الله عليه وسلم فقد لعن في الربا خمسا فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء متفق عليه خامسا الربا من الكبائر السبع الموبقات المهلكات التي ذكر عنها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اجتنبوا السبع الموبقات فعد منها وأكل, وأكل الربا سادسا عباد الله للربا جرم عظيم و- وإثم ضخيم وإثم عظيم فأن فأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاث وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه رواه ابن ماجه والحاكم وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية رواه أحمد والدار قطني والطبراني عباد الله الأمر السابع إن الربا تفشي العذاب والوباء في الأمة والمب- والموبقات المهلكات فأن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذابا من الله ففي الخلاصة عباد الله إن للربا مخاطر وأدرار جسيمة وقد شنع الإسلام التعامل به من أي وجه وقد تواتر بذلك كل من النصوص القرآنية والحديثية وأقوال الفقهاء نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسلامة والعصمة والعافية من هذا الذنب العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى dan uwa musulmi mummunai maudu'in mu yau yana bayani ne akan hatsarin riba da haramcinta da uquba da Allah madaukin sarki ya tsorawa riba a nan duniya da lahira yan uwa a wannan zamanin da muke ciki riba ta yawaita har ka iya cewa mai amfani da kasuwanci ko kuma mai amfani da banki ma'aikacin gwamnati ne ko ɗan kasuwa ne ko ɗan kwangila ne kaɗan daga cikin mutanen da za ka samu wasa mu'amala da riba wani ya sani yake yi wani bai sani ba a duk da haka babu uzuri ka sani ba ka sani bari bari ba ce haram haram ne Allah ya kiyaye dan uwa dalilai da dama sun zo na haramta riba da bayyana ukubarta kuma riba 'yan uwa shine ƙarin kuɗi da za a yi a mu'amala ta huskar da shari'a ta hana wannan ƙarin kuɗin malamai sun kasa ta gida uku da akwai ribar fadl wanda a nau'ika ne na wasu ababe wanda ma- shari'a ta hana yin ƙari a tsakanin junansu ya juna kamar alkama da alkama ko mun rishin kyan ɗaya da kyan ɗaya ba a ƙarawa ana kiyasi akan haka shinkafa da shinkafa hatsi da hatsi dabino da dabino da makamantansu haka zinariya da zinariya azurfa da azurfa yau da dama za a ga mutum in zoben shi ko makamanta haka na azurfa ya tsuha sai ya kai wa mai sai da sabo sai su yi turok a yi ƙari wannan haramun ne riba ne sai dai ka sai da mashi naka sannan kuma hallo sai ka sai da shi haka game da bai bino manzan asabe shi ne wannan shi ne riban fadl sannan kuma hallo da akwai riban nasi'a mu yi kasuwanci da kai in sai da ma abu tun da kuɗi ba yanzu za ka bani ba in ƙara maka kuɗi kamar irin zufayanji da ake yi mutum zai ɗauko kaya kaza yake saidawa tun da bashi ne zai rarrabawa to ya ƙara kuɗi kaga wannan duka na shiga cikin riba kamar irin kasuwanci da ake yi mutum yana buƙatar ya samu kuɗi bai'ul ina wanda yana da hotuna su huskoki kala-kala mutum yana buƙatar kuɗi sai ya je gurin ɗan kasuwa ya sayi misali buhun shinkafa ɗan kilo hamsin ya saye shi jika talatin sai ya sai da wannan ɗan kasuwa ya sai da mashi jika ashirin shi da manyan can jika ashirin yake so kenan ka saya a gurin shi jika talatin kuma ka sai da mashi jika ashirin to wannan jika goma da ta hau sama riba ce ya ce kai da ka bashi da shi da ya amsa duka hukun dirbiya cikin haram irin wannan huskokin da akwai a bashi shika na banki da yawa nafsin wannan huska mutum na buƙatar kuɗi ya ce banki siyo min kaza bashi in ya siyo ma ya ce banki sai damun kuɗin da ke buƙata da makamantan haka mafi yawa kusan ƙa'ida ce a ɓangaren banki duk bashin da aka baka babu fi sabilillahi babu dan Allah ya an ƙara ma kuɗin ruwa riba kaga ɗan kwangila ya ji ya ɗauko kuɗin riba kaga ma'aikacin gwamnati ya ɗauki kuɗin riba dan ya sayi layya ko makamantan haka ko dan ya yi wasu mu'amalar shi kaga mutum dan ya sayi mota ya je ɗauko kuɗin riba kaga mutum ya ce wallahi ina cikin darura gida nake so in gina in na biya albashi na ba na iya gina gida ba sai ya je ɗauko riba riba ta banki ya zo ya gina gida dukkan riba riba ce haram ne Allah kiyaye a wannan lokacin yahudawa sun ɗauki aniya yanda siffar suke cin riba sun ɗauki aniya duk duniya kowa sai sun sa shi tilas ya ci riba har gwamnatocinmu za su dinga sa maka tira sai ya kaje ka ɗauko riba saboda yahudawa sun kama ko'ina to wannan mutum ya kiyaye bakin gwargwado ka yi ƙoƙarin nisantar kuɗin haram bakin gwargwado ka nisanci abin da ya shafi kuɗin riba domin riba bai da albarka babu alkhairi sannan kuma zo da akwai ribar karb ita riba ta bashi ka ɗauki bashi a ƙara maka kamar yadda ma'aikaci yake yi sai ka je ka ɗauki bashin miliyan goma sai a dinga hudda da kaɗan kaɗan a cikin albashinka ko kuma kana son moto ka ce ba banki ina so ka siyo min moto ka dinga hudda da kaɗan kaɗan a cikin albashina ana sai da moto jika ɗari biyar sai ya ƙara maka ya sai da ma shi jika ɗari bakwai wannan jika ɗari biyun da ya ƙara ma riba ce kai ka bada kuma shi ya amsa ya ce to don haka mu kiyaye kuma alhamdulillah mutum ba ya ce ba ai tilas ne in ka ajiye kuɗi a banki ko za ka zamto ma'aikaci ne kana ɗaukan kuɗi a banki dole ya ka cire ba sai in ka so kai da kanka ne kake zuwa ka cike deman da ka cike nema kana so a baka wannan bashin in baka so ba ka ɗauka kenan babu wani a da ana wa malamai wayoyi a ce ai tilas ne in dai ka ajiye kuɗi a banki sai ka cire ba sai ka yi waye sai ka yi waye a'a sai in ka so ne da kanka kake zuwa ka yi layi ka bi layi ka jira jejen banki ya zo ya kira ka ɗaya bayan ɗaya ka cike takarda ya dinga maka hanya-hanya wala Allah ya kaba da cin hanci ma za a baka kuɗi riba to Allah kiyaye riba haramun ce tana da hatsari Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa mai cin riba ranar tashi alkiyama zai taso yanda ka san aljannu sun hau kanshi yanda ka san mahaukaci haka zai tashi yana yi yana haɗuwa yanda ka san mutumin da aljan ya bige shi bayan ya taso daga kabari bai san ina zai dosa ba wannan kowa ce ta mai cin riba sannan kuma hallo makomashi ita ce wuta sannan Allah ma'auke sarki ya bayyana ƙararra cewa ya halitta kasuwanci riba kuma haramun ne kasa idan baka da wani uzuri shi yasa riba na daga cikin hukuncin da alkur'ani ya bayyana shi ƙararra babu sai an yi kwana an yi kwana malamai su ce ta hanyar wannan dilala ta hanyar wannan dilala ƙararra hukuncin shi yaƙini haramun ne haramun ɗan uwa riba in ta hau kan dukiya in kana da miliyan ashirin na halak ka ɗauko riba ta jika ɗari kai ta jika biyar wallahi tana hudda albarka wannan dukiyar taka Allah maɗauki sarki ya ce duk wata albarka da alkhairi na dukiya tana huta idan riba ta shiga ciki sannan kuma zo abu na gaskiya na sadaka da sauransu Allah yana tattala shi sannan kuma hallo mazala ta ce duk mutumin da yake ɗaukar riba ita jaji gare ta in ka ɗauka sau ɗaya kakka yi tunani wa shi ke da wallahi ƙara maka zai kuma kullum za su dinga ma mai sashi kiliyar ɗinsu ne in ka ɗauka sau ɗaya sai an ƙara maka to riba daɗi gare ta ɗanɗano gare ta to manzala ce duk mutumin da yake ɗaukar riba ƙarshen al'amarin shi shine zai zanto bayyana komai babu albarka babu dukiya nawa za a ga ma'aikaci yana ɗaukar jika ɗari bakwai amma ka ga a unguwa ana gudun shi don cin bashi yana ɗaukar jika ɗari bakwai albashin shi amma ya je ya ɗauki bashi shika na riba ƙarshe bai huce ba jika ɗari ake bashi albashin shi bai wuce ba jika ɗari biyu duk ya ji ya ɗauki ba shi shika da rigi shi yasa duk mutumin da ya fara ɗaukar baka ce a'a walla aure ne zan yi bari in ɗauka in ka ɗauka kana buɗe wannan ƙofa ka riga ka shiga he gyaran Allah da dama mutane an kore su a aiki dalilin bashi shika sun musu yawa da dama masu kuɗi nawa wanda suka ɗauko bashin banki don su zo na riba don su zo su shiga kasuwanci ko su je su yi wata kwangila ko makamata haka ƙarshe ya zamto asara ne sun talauce abun kunya ne a ce yau ka haɗe ka mutu gida kaza gida kaza banki ya kama kai ɗan riba ne ana makokinka wani yana faɗin alkhairinka amma a ce a su tona maka asiri a ce bashi banki ya kama kaza ya kama kaza kenan kai ɗan riba ne al'umma suna ji abun kunya ne ana ganin ka mutumin kirki a cikin unguwa amma a dinga zana gidanka kaza can an kama gidanka kaza can an kama duka riba ce kowa ya san riba ce ka dauka haka wannan musiba ce Allah kiyaye duk mai yin wannan mu'amala yayi kokarin kiyayewa sannan kuma da ƴan uwa barin riba shine haƙiƙanin imani in dai kai imani da Allah shine abun bautarka shine wanda in ya umarce ka dole ka bi kai imani da Allah kayi imani da addinin musulunci shine addininka kayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne a gare ka to bar cin riba in ko kana cin riba zaka yi koyi ne da yahudawa su ne suka huddo wannan tsarika na bankina dan su sanya dukkanin al'umma cikin riba saboda su sun san lalatattu ne so suke kowa ya lalace sannan kuma hallo ci gaba wajen cin riba ci gaba wajen cin riba yana sa ka yi huto na huto da Allah Allah ya ce duk mutumin da bai bar cin riba ya shirya yaƙi zan yi yaƙi da ni da shi kuma manzo na zai yaƙi da shi ka iya yin yaƙi da Allah ka iya yin yaƙi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rinje shi to ka san da cewa idan kana cin riba ko mun karancinta wallahi yaƙi ne ka kulla tsakaninka da kai da Allah a cikin nafsi na alqur'ani karara haka Allah ma'auke sarki ya bayyana to in ka tuba kudin da ka riga ka tsauka na riba wanda ka riga ka tuba ka bari to wannan wanda ka riga ka samu Allah ya ce an yahe maka amma kada ka tsara in ko ka tsara ka zanta zalunci da kake Allah ke sanan ɗan uwa dukkanin wanda yake mu'amala ta riba manzala sa sama ya tsine mishi manzala sa sama game da masu mu'amala ta riba yadda ya tsinewa nau'ikan mutane guda biyar na fari manzo Allah ya tsine ma akiru riba mai cin riba wanda zai baka riba ka bashi ƙarin Allah ya manzo Allah ya tsine mishi sannan kuma hallo mulkiluhu wanda ya bada riba kai kaka ce a ni ai bada ne ne to wanda ya bada riba ma manzo Allah ya tsine mishi sannan wa katibu wanda ya rubuta secretary din da ya sheda ya rubuta takarda an baka riba shi ma manzo Allah ya tsine mishi sannan kuma hallo wa shahidaihi mutane guda biyu wanda suka yi sheda akan an baka riba to shi ma manzo Allah ya tsina mishi shi yasa an zaka nemi sana'a ka san wacce sana'a zaka yi Allah kiyar dan uwa manzo Allah ya bayyana cewa riba tana daga cikin ababe guda bakwai wanda suke hallakawa wanda manzo Allah da ya gano sihiri da shirka da sauransu daga cikin abin shine riba cin riba yana daga cikin abin da yake hallaka mutum a duniya da lahira dan uwa riba tana da girman zunubi manzo Allah sallallahu alaihi cewa riba daraja mataki-matakinta shi ne mataki 73 gare ta girma-girman zunubinta to mafi karanci manzo Allah ce na girman zunubi na riba mafi karanci shi ne kamar mutum ya je ya yi zina da ma'aihiyar shi kalli laihin ka je ka yi zina da ma'aihiyarka to mafi karancin laihin riba shine kamar ka je ka yi zina da ma'aihiyarka ba ka yi zina ba kawai da ma'aihiyarka ka yi zina da ma'aihiyarka a gaban mutane ana tsine ma to mafi karancin zinibi na riba shine mutumin da ya je yi zina da ma'aihiyar shi shi yasa riba babban musiba ce malamai suke cewa duk mutumin da yake cin riba zai yi wahala ya gama da duniya lahira zai yi wahala ya yi kyakkyawan mutuwa aga wannan babban musiba ce Allah kiyaye sannan kuma hazo manzo Allah ya bayyana cewa riba dirhami ɗaya na riba kamar ka ce jika guda ta riba mutum manzo Allah ya ce mutum ya ci kamar jika guda ta riba ya ci kamar jika guda ta riba ya san kuɗin riba ne ya ci daidai yake da ya je ya yi zina sau talatin da shidda zunubinta ba gari ba ba karamin laihi ba ne ba ba karamin zunubi ba ne ba Allah kiyaye sannan kuma hallo riba tana jawo musiba da bala'i da rashin arziki tana jawo yaduwar rashin lahiyoyi tana jawo yaduwar azaba ga al'umma yan uwa wannan ita ce riba da musibin da ke da kai a ciki da manya-manyan zunuban da aka tanada ma mai cin riba mu yi ƙoƙarin kiyayewa mu tuba zuwa ga Allah maɗaukin sarki kuma mu yi ƙoƙarin yin addu'a ya rabbi ya ubangiji Allah kada ka sa mana talaucin da zamu buƙaci hada cikin riba ka yawaita yin wannan addu'a da manzo Allah sai yake cewa Allahumma aghnini bi halalika an haramika ya Allah ka wadatar da ni da halak ɗinka game da in bar zuwa abin da yake haramu Allahumma aghnini bi fadlika amman siwa Allah ka wadatar da ni da fadalarka game da wanda yake ba kai ba fadalarka nake bukata ba fadalar wani ba kuma hallo ka dinga yin ayin wannan addu'o'in da dama wanda Allah zai sanya maka kana'a da kwanciya hankali akan kabar daukan kuɗi na riba wani zai iya cewa ai mu'amala ta ce duniya ce dole he da haka a kwangila ce an ce dole he ka kawo lamanin banki ko makabantan haka to sai ka auna wannan kuɗin da zaka samu da lahirarka wanne yayi alkhairi a gare ka wanne ya ka kiyaye Allah taimaka Allah sa alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah sa shi ne dana sa ta mu abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah mai auka Allah Allah ka wadatar da mu da halaka in ka game da barin yin aiki na haram ya Allah mai auka Allah ka buɗe mana kofofi na arziki na duniya da lahira ya rabbi ya ubangiji Allah ka yi mana kyakkyawa a nan duniya da lahira ya rabbi ya ubangiji Allah ka gafarta ma malamanmu wanda suka rasu wanda suke da rai Allah kiyaye su Allah tabbatar da digadigansu Allah sanya albarka ga zuriyarsu ya Allah muna roƙonka ya Allah ka gafarta ma ma'aifanmu wanda suka rasu wanda suke da rai Allah ka tabbatar da digadigansu ya rabbi ya ubangiji Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya ya rabbi ya ubangiji Allah mu bayu ne zuwa gare ka muna da bukatu na alkhairi Allah ka biya mana wa'annan bukatun na alkhairi ya Allah dukkanin mugun abu da abu mummuna Allah ka ture mana shi ya rabu ya ubangiji Allah ka sanya albarka da alkhairi ga wannan al'umma ta al'umman Nijar ya rabu ya ubangiji Allah ka sanya wannan damuna da take zowa damuna ce ta albarka da alkhairi da budin arziki ya rabu ya ubangiji Allah ka ba mu ruwa daidai gwargwadon karfin mu ya rabu ya ubangiji ruwa mai albarka Allah mai ɗaukai Allah Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka kare mana wannan ƙasa ta mu ƙasar Nijar Allah ka kare mana shugabanninmu Allah ka haɗa kansu akan ayyuka na garin ƙwarai ya rabbi ya ubangiji Allah ka kare mana jami'an tsaro dukkaninsu Allah ka kare mana su ya rabbi ya ubangiji Allah wannan ƙasa ta mu ka kare mu ta kowane ɓangare wa'inda suke nufin wannan ƙasa tamu da mummunan manufa Allah ka maida musu manufa Allah ka tona musu asira da ubangiji Allah ka maida musu manufarsu ya rabu ya ubangiji Allah mai aka ya Allah Allah ka kare mu ya rabu ya ubangiji Allah ka kare mana addinin nan namu ya rabu ya ubangiji Allah ka sanya albarka da alkhairi a rayuwarmu ya Allah muna ƙoƙarin Allah Allah ka tabbatar da mu da digadigan mu akan ayyuka nagari na ƙwarai Allah ka tabbatar da digadigan mu akan wannan addini Allah ka sanya mana hanya aljanna ita ce hanyar mu ya rabbi ya ubangiji dukkanin hanyoyin da suka iya kai mu ta Allah ka kare mu ya rabbi ya ubangiji Allah ka mana buɗin alkhairi da albarka ya rabbi ya ubangiji Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi aqimus salat